بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يومنا عشرين دبيو غوتان شعبان hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan uku miladiya shekara 2022 za mu ci gaba da karatunmu insha Allah da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda yake gina Alhaji Yado Yaji Dalibi a bakin kasuwa cikin jihar Gombe za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin Qawaidi wato a fiqh na mazhaban Imam Malik Allah subhanahu wataala ya mana jagora alhamdulillah wancan sati mun karanta ainihin farillan alwala za mu tashi shi wannan sati sunanul wudu'i malam ya ce wa sunanuhu ya ce sunonin alwala gasul yadaini lil ku'aini inda shuru'i ya ce wanke hannaye zuwa wuyan hannu yayin fara alwala mutum ya wanke hannunsa zuwa wuyan hannu ainihin sunna ne farillan shine wanke hannu zuwa wuyan hannu kaga kenan nan ne hannun nan ce wanke hannu zuwa wuyan hannu aka cewa wanke hannu zuwa wuyan hannu da haka yayin da mutum zai fara alwala in abun buɗaɗɗe ne a buɗe yake abun alwalan zai je shi hannun dama in a rufe yake kaman buta sai sa shi hannun hagu sannan kuma a kowane hannu sai ya wanke shi sau uku wa kullun alhadi salasan wannan zai wanke sau uku wannan ma sau uku so shida kenan a in mutum ya yi haka ya hada biyu ba haka aka so ba in an ci abinci ne ake hadawa biyu a wanke hannu amma in alwala za a yi kamar yadda mai iziya ya kawo kowane ɗaya sau uku uku za a wanke shi mutum ba zai wankan kuda ba in kuda yana wannan da fuka-fukinsa za ga biyun yake haɗawa na haka so uku kuwa ke wankewa kamar yadda aka sani ya ce inda shiru yayin farawa walmadmadatu da kuskuren baki ana so ainihin mutum ya kuskure bakinsa so uku sai ya tofar a ya yi so ɗaya ya yi so biyu ya yi so uku shi wanke hannu zuwa wuyan hannun nan a yayin farawa ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace sallallahu alaihi wasallam idza istayqaza ahadukum min nawmihi fala yajnis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadu yace in dayan ku ya tashi daga bacci a kar ya sa hannunsa kar ya nitsar da hannunsa cikin abun alwala har sai ya wanke hannunsa uku domin bai san ina hannunsa ya kwana ba a hakan ya faru wani yana mamakin cewa ainihin in ya tashi daga bacci wanke hannun so me ya samu hannun to yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haka shine mutum bai san da hannun sa ya kwana ba shi wanda yake wannan kokonton wata rana ya tashi daga bacci sai ganun sa cikin wandon shi to kaga ainihin alayi halin mutum ya farka daga bacci da ya wanke bai sani ba wani kwaro ya taba ko hannun ya fada cikin wuri mai datti ga kura nan kuma ya tashi ce da Allah ko ya sa hannu a'a sai ya wanke su uku kafin ya sa hannunsa a cikin abin alwala sai kuskuren baki da kuma ainihin wal'istin shaƙu da sheƙar ruwa a cikin hanci shaƙar ruwa wal'istin saru da facewa zai shaƙa zai sa ruwan da hannun damansa sai sa wannan yatsan sabbaba ko sabbaha da wannan ibahan babbar yatsa a saman hancinsa sai ya cire ya ƙarasa da hannun dama ya sa hannu hagu ya wannan haka haka ake so shi ma ya zuwa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin amru ibn abasata yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum rajulun yaqrabu du'ahu fayatamadmada wa yastanshika wa yastansira illa kharaj kadaya waji min fihi wa khayashimihi yace babu wani mutum daga cikin ku wanda ainihin zai yi alwala ya kuskure bakinsa ya shaƙa ruwa a hanci ya fece ya ce face sai kurakuransa ainihin laifuka da ya aikata za su saraya za su faɗi a ƙasa daga kuma bakinsa da hancinsa in ba fata ba ya yi gulman wani ko ya faɗi wa mara kyau tun ya zai kuskure bakinsa nan duka dattin zai fita haka nan kuma hancinsa nan ma duka wani ƙazanta zai fita daga ciki haka nan fiskansa abin da ya kalla duka wannan dattin zai fita inda ya yi alwala mala ya ƙara cewa daga cikin sunanin alwala wa masul uzinai ne shafan kunnuwa mutum zai shafi kunnuwa mabayyaninsu da maɓoyansu lallai shi ma sunna ne daga cikin ainihin sunonin alwala sai ya ce wata jidul ma'ilahuma da sabunta ruwa ga ainihin shafan kunnuwa ɗin amma kafin shi akwai waraddu maskin ra'asi jiyo da shafan kayi dawo da shafan kayi sunna ne tafiyan ne farilla jiyowa shi ne ainihin sunna daga cikin sunnonin alwala shi ma ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin sabbansa ya ce ille manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bad'an bi muqaddamin ra'si yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kansa da hannayensa guda biyu ba da hannu ɗaya ba da hannaye biyu kamar yadda muka faɗa a baya can karatun mu cewa mazhaban malikiya dukan kai ake shafa sabanin wasu mazhabobi wasu mazhaban ko da baka shafi kan gaba ɗaya ba ko da da hannu ɗaya kai haka wasu ko daga rawanin ka kai kai haka ka dawo to yayi ko ta gefe ne amma mazhaban malikiya da hannu biyu kuma duka kan zaka shafa ka tafi har zuwa ƙiya ka jiyo da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafan kansa da hannayensa guda biyu zai fuskantar da su kuma ya jiyo da su yana farawa ne daga magabacin kansa ya ce sun maza biyu ma ila kafahu ya tafi da hannayen zuwa ainihin ƙeyansa sun marar da ma ilal makanin lazi ba da aminu sai da da hannayen wurin da ya fara shafan kayan daga wurin da ya fara in ya tafi in ya dawo a wurin zai tsaya da haka shafan kayi suna ne ga cikin sunanin alwala sai shafan kunnuwa mabayyaninsu da maɓoyansu shi ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam masabi ra'si wa uznaihi zahiri ma batini ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin shafan kansa da kunnuwansa mabayyanin su da kuma maboyan su bi ma'ana ciki da waje in mutum ya sa yatsansa a ciki haka kuma zai ta waje ya shafi kunnuwa sai ya ce wata didul ma'i limasil uznaini da shafa ruwa da sabunta ruwa ya sabunta ruwa ga shafan kunnuwa ɗin yana nufin in ka yi shafan kayi karka haɗa daga nan ka yi shafan kunne ana so in ka yi shafan kayin ka ƙara iban wani ruwa ka sabunta sabon ruwa sai ka yi shafan kunne da shi kasan wasu na iya haɗawa ana yi shafan kayi ko a yi shafan kunne da ruwan da aka yi shafan kayi to sabunta ruwan shi sunna ne lalle in mutum ya shafa kansa ya ƙara iban wani ruwa sabo ya sabunta shi kenan sai ya shafi kunnuwansa ya ce anna masa uzinai bi ma'in gairin lazi masa bi ra'asi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu masa uzinai yana shafan kunnuwansa bi ma'in da wani ruwa gairin lazi masa bi ra'as ba da ruwan da ya shafi kai ba ruwan da ya shafi kai da shi shi iya na shafan kai ne sai ƙara iban wani ruwa a hannunsa ya shafan kunnuwa shine ya sabunta ruwa ga shafan kunnuwa din sai ya ce tartibu bainal fara'idi jeranta tsakanin farillai shi ma sunna ne domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake abda'u bima bada Allahu bi yace ina farawa da ainihin abun da ainihin Allah subhanahu wataala ya fara da shi bi mana daga wannan bangaren misali daga hannun dama sai hannun hagu sai shafan kai sai shafan kunne sai kafan dama kafan hagu bi mana jerantawan sunna ne wannan kenan kuma kwadisi da ya zuwa cikin sahih bukhari ya ce wani mutum ya gaya wa abdullahi bin zaid ya ce masa shin kana da iko za ka iya nuna mun yaya nabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala shi wani mutum ya tambayi ainihin abdullahi bin zaid sai abdullahi bin zaid ya ce na'am zan iya nuna maka sai fada'a bi ma'in ya kira abun ya kira aka masa abun alwala aka masa ruwa fa afraga ala yadai sai ya sanya ruwan a hannayensa faga salamar rataini ya wanke su biyu sun ma madmada wa tansara salasan sai ya kuskuren baki ya shakan hanci su uku sun maga salawa jawo salasan sannan ya wanke fiskansa su uku sun maga sala ya dai marrataini marrataini lilmirfaqaini sai wanke hannayensa so bibbiyu har zuwa gwiwan hannunsa kuma masa ra'sahu bidai sannan ya shafi kansa da hannayensa guda biyu fa aqbala bihi ma wa adbara ya fiskantar da su kuma ya juyar da su bi mana tafiya da dawa kenan bada bi muqaddami ra'sihi ya fara da shafan ainihin gaban kayansa da magabacin kai ya fara hatta zahaba bi ma ila qafahu har ya tafi zuwa kiyansa da su sun maraddahu ma ilal makanin lazi bada amin hube sai dawo da hannayen zuwa ainihin magabacin kansa bi mana inda ya fara kenan sun magasalar rijilaihi sai wanke kafafuwansa faƙala haka za ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya tawadda ya ce haka na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala kaga kenan ya jeranta masa daga wannan daga ainihin wanke hannaye kuskuren baki shakan hanci wanke fiska hannun dama hannun hagu shafan kai shafan kunnuwa da wanke kafan dama da hagu kaga jerantawa kenan ya jeranta masa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da haka jerantawa ainihin sunna ne kar mutum ya zo ya ce zai fara da hannun hagu ya dawo hannun dama in ya manta yayi haka kuma to sai ya sake yin hannun daman ko da ya je kafa ne sai ya dawo ya sake yin hannun dama ya sake yin hannun hagu sannan ya yi shafan kai da shafan kunne da kafan dama in kuma da ya manta ne ya tsallake nan ma zai dawo ya yi sai ya jeranta lalle jerantawan sunna ne malam ya ce wa man nasiya fardan min a'da'ihi duk wanda ya manta farilla daga ainihin gaban alwalansa fa in tazakkarahu bil qurbi in ya tina a kusa yace fa'alahu wa ma ba'dahu ya je ya aikata shi da kuma abin da yake bayansa ya je ya wanke wannan guri din a yana alwala masalan ya manta bai wanke hannun damansa ba har ya zo ya wanke kafan hagu ya gama alwala kenan sai ganun dama a bushe kaga bai wanke ba kenan to ya dawo ya wanke hannun daman wa ma ba da huda abin da yake bayansa bi mana zai yi ribas ne ba zai yi jumping in ya dawo ya wanke hannun dama ya ce zai koma kafa ba a'a bayan ya wanke hannun daman sai ya ƙara wanke hannun hagu ya ƙara shafan kai ya yi shafan kunne ya wanke kafan dama da hagu haka zai yi shi ne wa ma ba da ya aikata shi da kuma abin da yake bayansa wa in ɗala in ya yi tsawofa misali bayan ya yi alwalan mai bi har ya ji ya yi sallama sai ya tuna shi ne wa in ɗala in ya yi tsawo ya ce fa'alar wadau to iya wurin kawai zai je wanke hannun da bai wanke ba misali iya wannan gaban kawai zai wanke ba zai ƙara wanke hannun hagu da shafan kayi kamar kafin alwalan ya bushe ba in ya bushe ya yi tsawo to iya wannan gaban kawai zai yi ya ce wa adama salla ƙablahu sai ainihin ya dawo ya sake ainihin abin da ya sallata kafin ya gyara alwala ɗin misali da ya manta bai wanke hannun dama ba ya je ya yi sallan magriba kamar yanzu haka to da ya tina iya hannun kawai zai je wanke tunda da ya yi tsawo sai kuma ya zo ya sake wannan sallan mangariba da ya yi shi ne wa adama salla ƙablahu bi ma'ana ya dawo ya sake abin da ya sallata kafin ya gyara alwala ɗin kafin ya gyara alwala daman ya yi salla ne ba hannu ɗaya ba wanke ba sai dai ba wanke hannu ɗaya ba in ya je wanke hannu ɗayan sai zai sake salla ɗin lallai ya ce a cikin shari yake cewa wani yake cewa ra annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadami mislu zafari lan yusibil ma fa qala irji fa asin wudu'aka yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a kafansa akwai wani wuri kwatankwacin ainihin farce inda bai samu ruwa ba ya ballama dan karamin wuri haka ya ballama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa asin wudu'aka yace ka koma ka kyautata alwalanka bi ma'ana wannan lam'a da ya bari ya je wanke ta kenan malam ya ci gaba da cewa waman tazakkaral madmadata duk wanda ya tuna da kuskuren baki bai kurkure bakinsa ba wal istin shaka da kuma shekar ruwa ya manta bai shakar ruwa ba wal istin sar da fecewa ba da an shara fil waji bayan ya fara wanke fiska sai ya tuna misali ya zo zai alwala ya wanke hannun damansa uku zuwa wuyan hannu na hagun haka kawai sai fara wanke fuska bai yi kuskuren baki bai shakan hanci ba ya ce to duk wanda ya tina haka bayan ya fara wanke fuska fala yarji ilaihima fala yarji ilaiha hatta yutim mawdu'ahu shi kan ba zai dawo yayi ribas ya wanke yayi kuskuren baki da shakan hanci ba har sai ya gama alwala in ya gama alwalan sai ya zo ya kuskure baki yayi shakan hancinsa kun ga sabanin wancan na farko wancan na farko muka duba wuri ne ana maganan wurin da yake na farilla gaba ne na farilla wannan gabobi kuma baki da hanci kuskuren baki da yake da shakan hanci wannan duka ainihin sunnoni ne da haka in mutum ya fara farilla sunna ba ta sa shi dawo baya ba ya karisa farillan gaba ɗin ya gama lulansa sai zai kuskura baki inda zai manta kuma bayan ya yi sallah ne to ainihin in ya yi da sallan sallan ta yi amma ainihin ana so ya je kuskura baki ɗin domin za ta iya yiwuwa alwalansa ba ta kare ba har wata sallah ta zo kuma zai yi sallah da wannan alwala ɗin to ana so bayan an yi da sallah ya je kuskure bakin nashi amma sallansa kan yayi dan haka wancan farilla ne ake magana wanda mutum zai ribas amma wannan sunna ne bayan ya fara farilla ya tuna bai kuskure bakin sa ba ya karisa alwalan shi in ya karisa sai zai kuskure bakin sa sai mala ya ce wa man nasiya lumatan wa man nasiya lam'a wanda ya manta lam'a ga salaha wahda bi niyya ya wanke ta ita kadai da niyya ma'anar lam'a shine wani wuri bai samu ruwa ba mutum yana alwala wajen wanke fiskansa tun da an ce daga matsiran gashi zuwa haɓa gefe kuma kunne zuwa kunne faɗi kenan to da ya zo ko ya takaita nan gurin bai samu ruwa ba ko kuma a a hannunsa gefen nan bai samu ba ko a ƙafansa ya manta ta gefen yatsansa ko wani wuri bai samu ruwa ba mai bi ma yana gaggawa to duk wanda ya manta lam'a ga salaha wahda haibiniya ya je ya wanke wannan lam'an ita kaɗai da niyya wa in salla qabla zalika in yayi salla kuma kafin wancananka bi ma'ana kafin ya gyara lam'a din har yayi salla yace a ada ya dawo da wannan salla din bayan ya gyara lam'a bayan ya gyara ya je yayi wanke wannan lam'a din wa in taraka sunnatan fa'alaha in kuma sunna kawai ya bari bi ma'ana bai kuskura bakin sa ba yana wanka faɗa ɗazu bayan ya yi da sallah sai tuna to ya je ya kuskure bakin ya je aikata wannan suna din wallahi idu salata ba zai sake sallah ba wannan kenan kuma ya zo a cikin hadisi a daga wasu cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya yi sallah bayan kafansa akwai lam'a bi ma'ana wurin bai samu ruwa ba kadrar dirhami gurgurun dirhami bi ma'ana kamar fitti haka zagayen haka lam yusib alma ruwa bai samu wurin ba kafansa fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam an yi dal wudu'a was salata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce sa ya je ya sake alwala ya sake wannan sallah din kuma yace duk wanda ya manta kuskuren baki ko shekar ruwa ko shakan hanci ko fecewa bai tina ba har bayan ya fara wanke fiska to ba zai dawo ba kamar yadda muka faɗa domin sunna ne wanke fiska kuma farilla ne tun da ya fara farilla a ba zai yiwu ya dawo ga sunna sannan ya sake farilla ba har sai ya gama alolansa wa anna man nasiya wa taraka sunnatan min sunnil wudu fa ala wala idu sala in kuma sunna ya manta dai har yanzu muna ƙara maimaitawa ne to ya je ya aikata ba zai sake sallan da yayi ba zai je yayi wannan sunna ne in case kamar yin sallan magariba ne ya manta bai kuskure bakinsa ba alolan magariba bayan an idar sai tuna to ya kuskure baki za ta yi wa yana da alwalan da alwalan kuma zai sallan isha shine hikiman cewa ya je ya sake ya je ya kuskure bakin nasa kuma ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbiga alwudu yace sallan ɗayan ku ba zai cika ba sai ya cika alwala kama amara wallahu ta'ala kama yadda Allah subhanahu wataala ya yi umarni fa yaksil wajhahu wa yadayhi ila almirfiqaini ya wanke fiskansa da hannayensa zuwa ainihin gwiwoyin hannu wa yamsaura sauwar rijlahi alka'abai ne ya shafi kansa da kafafunsa zuwa ainihin idon sawu ya ce falam ya zukura sassa sallam mal fara'id shiyan min sunan annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunnoni tare da farillai ba faulima anna salata la tu'adu li turkiya li tarkiya hikiman haka shine anan aka gane cewa lallai sallah fa ba a sake ta inda sunna aka bari domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallan ɗayan ku ba ta cika har sai ya cika alwalansa kamar yadda Allah ya yi umarni ya wanke fiskansa kaga bai fara cewa ya kuskure baki ya shakan hanci ba ba muka duba a cikin ainihin alkur'ani Allah subhanahu wataala cewa yayi ya ayu allazina amanu idza qumtum ila salati sai ce faksilu wujuhakum da fiska aka fara to kaga kenan nan ne farilla faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi sai hannaye wamsahu bi ru'usikum shafan kai wa arjulakum ila alka'bayn da kafafuwanku zuwa idon sau kaga nan ne farilla ainihin sunnonin shine ainihin kuskuren baki a wanke hannaye zuwa wuyan hannu sai kuskuren baki shakan hanci na haka nan ne malam yake cewa hikiman cewa in mutum ya manta kuskuren baki har yayi sallah ko shakan hanci in ya yarda da sallan ba zai sake ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo faɗin da ake alulai bai faɗi ainihin cewa a wanke hannaye ko kuma a yi kuskuren baki ba a wannan hadisi cewa yayi sallan ɗayanku baya cika har sai ya kyautata alwalansa ya wanke fiskansa da hannayensa zuwa gwiwan hannu kuma ya shafi kansa da ƙafafuwansa wannan hadisin ainihin abu dawud ya rawaito shi daga ainihin hadisi rafa'ata radiyallahu anhu don haka amma in farilla ya manta kamar wanke fiska ko wanke hannu to nan kan in ya idar da sallan wajibi ne ya je ya gyara alwalan in ya gyara ta ya zo ya sake sallan kuma a wannan kenan sunonin alwala malam ya ci gaba da cewa fada'ilul wudu mustahabban alwala zai gaya mana mustahabban alwala ya ce fada'iluhu mustahabban alwala mustahabbansa a tasmiyatu shine yin bismillah in mutum zai fara alwala ya yi bismillah domin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata liman la wudu'a liman la wudu'a la duk wanda bai alwala ba shi da sallah bi ma'ana ba sallah ga wanda ba shi da alwala wala wudu liman lam yazkur ismallahi alayhi kuma ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a alwalan shi to kaga kenan in mutum zai yi alwala yayi tasmiya yayi bismillah wasiwaku da yin aswaki shi aswaki shi ma mustahabbi ne in mutum ya manta bai yi ba ainihin alwalansa yayi amma bai aikata abin da ake so ba ana so mutum ya tsabtace bakinsa ainihin in zai yi alwala shine yi aswaki saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laula ana shuka la ummati la amartum bisiwaki ma kulli wudu da ba dan kar na kuntata al'umma na ba bi ma'ana kar na tsananta musu da yayin ce su ringa yin aswaki kowane alwala sanan sai yake cewa to kowane alwala a ringa yin aswaki to ga wani ya ta yi waye manta bai yi ainihin aswakin ba za ta yi kuma ya manta shi a gida da makamantan haka to amma kaga kamar kwadaitarwa ne ce kai da ba dan karna kuntata musu ba kana tsananta da yance su ringa yi kaga kin ya kamata a ringa yi din ko ne Allah mutum zai yi ya ringa yi ya ainihin cire dattin da yake cikin hakoransa na bakinsa sannan na uku daga cikin mustahabbai na alwala shine wazaidu alal ghaslati shine ƙari akan ainihin wankewa gaslatul ula fil waji wal yadaini ƙari akan wankewa na farko a fiska da kuma hannaye in mutum ya wanke sau ɗaya ya aikata farilla ƙarin da za ka yi wannan mustahabbi ne ana so ne ba dole ba ne amma da sharaɗin cewa wankewa na farkon ko ina ya samu ruwa in misali da ka wanke na farko wani wuri bai samu ruwa ba da ka wanke na biyu ko ina ya samu ruwa to na biyun shi ne ake kaddara kamar na ɗaya da haka yi mutum zai wanke kyautata wankewa in yayi so ɗaya ya aikata farilla to ƙari akan wankewa na farkon mustahabbi ne ga jima'in malamai kuma ya tabbata hadisa na yusuf sassale yake cewa abdullahi bin abbas ya ce tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala so ɗaya ɗaya an rawaito wannan hadisin lalle ya lula su daɗe ka kenan wankewa ɗaɗɗayan shine farilla abin da ya ƙaru ɗin ainihin mustahabbi ne ana so ne kuma ya tabbata hadisin abdullahi bin zaid ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratayn marratayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya lula su bibbiyu shi ma an rawaito shi kuma har yanzu akwai hadisin usman ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda salasan salasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala su uku uku kaga kenan duk ana yi na daddaya in koi na ya samu kai farilla to karin na biyu da na ukun shi mustahabbi ne kamar yadda ainihin mai wannan littafi a malam ya kawo sai ya ce kuma wal bidayatu bi muqaddamin ra'si a farawa da magabacin kai bi ma'ana mutum in zai fara shafan kansa ya fara da gaba kar mutum yayi haka din kamar yadda muka gaya muku cewa akwai mazahib wasu mazabobi da su ainihin ba yadda muke na malikiya ba su ko gefe ta haka suka tafi ta gefe haka suka dawo to shafan kayan su yayi to amma mu mazaban malikiya shafan duka kai ne kuma daga magabacin kai za a fara so da abdullahi bin zaid ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam masara asau biyadihi fa aqbala bihi ma wa adbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa da hannayensa guda biyu da hannunsa ya juyar da hannayen kuma ya tiskantar da su kuma ya juyo da su bad an bi muqaddamin rasi ya fara da magabacin kai imana daga nan kuma shafan kayan ba lai inda gashi yake ba ko da ce misali mutum gashin sa ya yayi sanko ba zai ce iya inda gashin yake zai ba zai daura hannayensa da kan giransa haka in ya sa yatsu kaman guda uku ya juya to daga nan shine asalin matsiran kai daga nan zai fara kuma ya jiyo ainihin da hannayensa wannan mustahabbi ne shafan kayi sai ya ce wa qillatul ma'i alal udwi yana cikin abun da ake so alwala mutum ya karanta ruwa akan gaba akan gabbansa kar ya ringa kwara ruwa yana israfi yana zubar da ruwa wannan kamar almubazzaranci ne ana so mutum ya karanta ruwa a wurin alwala so da ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana yin alwala da ainihin muddi bi muddi muddin nabi wanda bai fi kaman ka cika hannunka mai matsakaicin hannu ya cika ainihin hannunsa sau biyu shine muddi sa'i kuma shine ainihin muddin nabi guda hudu shine sa'i daya to annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito cewa yana yin ainihin wanka da sa'i kaga sai bai wuce karamin bokatin fenti ba fa karamin bokatin fenti annabi sallallahu alaihi yana yin wanka da irin wannan sannan kaman wankan juma'a da wanka na wajibi da makamantan haka alwala kuma yana da mudun nabi kaga yana karantawa kenan akan gabbai amma ba ce mutum ya karanta kuma ya ballama ba in ga san ruwan ba zai ishe ka ba zaka ballama to ka dan kara yanda zai isa amma abin da ba so ka ringa kwarawa kaman ya dawo almubazzaranci kenan hakan kuma babu kyau ainihin addinin musulunci ya hana sai ce wa taqdimul yumna alal yusra yace gabatar da ainihin hannun dama akan hagu shi ma mustahabbi ne a cikin ainihin alwala saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha Allah ya kara mata da tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana son damantawa fi tanaulihi a lokacin da zai sa takalminsa wata rajulihi da kuma ainihin caje gashin kansa wa duhurihi da tsarkinsa wa fi shani kulle duka shanin sama ko me zai ta dama dama yake farawa kafin yayi hagu dan haka ainihin damantawa gabatar da dama akan hagu mustahabbi ne daga cikin mustahabban alwala mala yace wa yuhibbu wa yajibu taklilu asabil yadaini ya wajaba mutun ya tsefe ainihin yatsun hannunsa wajibi ne saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibn abbas ya rawaito yace idza tawadda'ata yake ga ibn abbas yake cewa in zaka yi alwala fa kallil asabi'a yadaika wa rijlaika ka tsefe ainihin yatsun hannunka da na kafafuwanka ka kenan tsefe hannu alwala wajibi ne kuma wankewa na farko shi sunna ne zuwa wuyan hannu wankewa na biyun ma ana tsefe yatsu domin mutum ya zo zai yi farilla ya fara daga gwiwan hannu ya tsaya a nan to ya ballama in bai wanke nan ba kuma ko ya yi sallah sai ya je ya sake da haka wankewa na farko sunna ne sannan kuma hannun da za a sake wankewa har ainihin gwiwan hannu kuma duka ana so a tsefe ainihin yatsu da haka ana son wannan tsefe yatsu a ainihin hannaye wajibi ne a tsefe yatsu amma a kafa shi mustahabbi ne ba dole ba ne kuma har yanzu dai akwai hadisi na almasuri dibini shaddad ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya tsefe ya tsefe yatsun hannayensa da da ainihin karaman yatsansa bikin sarihi da karaman yatsansa wannan kenan hinsar binsar wusta sabbaha sai kuma ainihin ibham da haka tsefe yatsu mustahabbi ne sai ya ce wai jibu takhlilul lihiyatil kafifati in mutum yana da gemu ba mai kauri ba wacce take ainihin sassauka mara kauri to ya waje bai tsetsefe gemun da biya mai kauri ba shine wanda ana iya kallon fata a ƙasan gashi din ana iya kallon fatan gemun to in mutum ya zo alwala ya tsetsefe ya ce dunal kasifati koma bayan mai kauri in mai kauri ne in mutum ya wanke fiskan shi mai kaurin sai dai ja gemu haka amma ba zai jika shi da ruwa ba ya ce wai jibu takliluwa fil gusli walau kanat kasifa ya ce ya waje ba tsefe gemu a wanka ko da ainihin mai kauri ne in mai kauri ne to dole ruwa ya je kasan wannan gemu din shi kan wajibi ne wallahu alamu wannan kenan insha Allah za mu tsaya nan kuma karatun namu insha Allah za mu tsaya sai zuwa bayan azumin Allah subhanahu wataala ya kai mu za mu tashi a fasali a cikin nawaqidul wudu'i abubuwan da suke warware alwala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah subhanahu wataala ya jikan mu ya jikan iyayen mu ya jikan malaman mu ya saka shi nan mu da alkhairi za mu tsaya ne akwai mai tambaya sai yi tambaya kafin a yi addu'a sannan wani sati kuma insha Allah za mu yi bayani ne akan abin da ya shafi watan azumin Ramadana da muke fuskanta a falalansa da kuma ainihin ibadu da abin da ya kamata a faɗa dai wanda ake gabatarwa a ciki insha Allah amma karatu na littafin mun tsaya nan Allah subhanahu wataala ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah akwai da rahmatullah wani ba Allah ne ya tambaya wai a cikin sallan asuba mutum ya karanta raka na farko ya karanta suratul a'la sabbi kenan a raka na biyu ya karanta wadduhe da kulhuwa to sai yake tambaya a raka na biyun da ya karanta wadduhe me hukuncin kulhuwa da ya kara karantawa tunda da ya karanta wadduhe kuma ya tsallake sun da take gaban wadduhe ita ce alam nashara daga alam nashara sai wattini ikra inna anzalna sai ya tsallake ta bi shi har kulhuwa ma sai yake tambaya to me hukuncin haka to lallai shi wannan sallan sa yayi sallan sa yayi a in muka zo sujudu sawi sujada rabkan wa zamu yi bayani akan wannan kuma ya kawo cewa in mutum zai fita daga wannan aya ya tafi wata aya ko ya fita daga wannan suran zuwa wata sura ainihin sallan sa yayi ba za ta yi kuskure ba da zai fara karatun ma ya kakare to zai iya barin wannan guri ya kama inda yake ganin ya iya in abun ya cije kuma kuma ba ta da shi ba to yi ruku ko ya fi masa sauki lalle sallan sa yayi lallai tsalansa ya yi ba komai amma inda ya bi ya jeranta ya yi alamnan sharaɗin ya tafi ya rukul huwan to da zai bi amma tsalansa ya yi ba su jada lallahu alamu na'am ne yake da lam'a ya zo ya ja sallah har aka idar da aka idar sai ya tuna ba sai ya tuna cewa akwai lam'a kuma bayan an idar an tafi to lallai shi zai je sake sallansa shi liman ya je gyara lam'a ya wanke ta sai zai sake yin sallansa amma su wanda zai salla bayansa sallansu ya yi sau da zaka ce je ta taro su ya giya wancan giya wancan kamar wani fitina ne zai kara tashi ce a mun yi da sallah kuma wancan mu sake ko kaza kaza ta dai already sun tafi wannan tambayan kamar mun taba amsa shi wancan sati lalle sallan shi yayi a sallan su yayi shi sai ya sake sallah lalle sai ya ki sake sallah yake su ma mun sallan su yayi ma mun sallan su yayi wallahi alam ya tambaya mutum ne ya alwala kamar daga nesa haka sai to da gudu ya zo yi sallah to shin me hukuncin wannan gudu da ya yi sannan kuma alulansa tana nan ko ba ta nan ballantana kuma tambi maganan sallah tsalle wannan bai aikata sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi in an tsaye da sallah ku je ku yi sallah kuna masu nutsuwa da tsoron Allah ku tafi a hankali fatuwa wa alaikum bis sakina wal waqar sai ce fama adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallata in raka ɗaya ne maka samu ka yi abinda ya wuce ku kuma ku rama haka ake so mutum zai tafi sallan ma ba a son gaggawa ba a son gaggawa mutum yana yi gaggawa ba nutsuwa a tafiya wurin sallan ma an ce mutum ya tafi a nutse ballantana kuma a cikin sallah din to don haka wannan ya bar sunna bai aikata ba bai aikata sunna ba ba haka ake so ba in zai yi sa musamman kuma wajen ruku za ga liman yayi ruku'u sai ga ana gudu wai mutum ya samu ya kama ai gara mutum ya tafi a tsanake ya yi rukunsa ya tabbatar ya samu kafin liman ya ɗaga kansa in har bai sani ba ya zai kama gwiwa yana subhanallah subhanallah liman kuma ya daga kansa ba shi da wannan raka sai ga kuma mutum ya dage wai shi ya rike gwiwansa ya samu wannan kuskure ne gaskiya mutum ya tafi hankali kuma an ce kabbaran harama farilla ne sannan tsayuwa domin kabbaran haraman shi ma farilla ne amma za ka in ya zofa da gudu da rukun yake ke tafiya da kabbaran Allahu akbar ya ga ya tafi maimakon ya tsaya a tsaye ya kabbaran sannan kuma ya kabbara zuwa ga ruku ka kabbara biyu kenan na farko farilla a tsaye sai kabbara zuwa ga ruku to amma ya gato da gudu wannan kuskure ne lalle gara mutum ya tafi a nitse dama dama dan hanzari dan sauri ba laifi sannan kuma ko wani malami da yake cewa ai duk mutumin da ya alwala in ya gudu automatically alwalansa ta warware in ya gudu ko bata ko alwalansa bai kare ba kawai ta kare lalle wannan amma ba magana da yake wannan wani malami ne faɗa yana da tsanani yace kawai ba a yin gudu in an yi alwala wanda yake cikin duniya har shi kan shi ba da masallacin duk ya cire daga zuciyarsa ya ce Allahu Akbar to ya bauta wa Allah kenan da haka kar ya sa wasa a ran shi ko yana tunanin wani abu duk da shi yana iya bijirowa da haka ba a so in an zo a nutsu a yi ladabi so da sunan Allah yake kira lallai kuma a yi huduri wallahu alam ya fi mana in zai danna waya sai je danna waya ba wurin wazifa ba lalle to masu yin haka sai su gyara lalle in an kira mutum ne kuma ya kashe ko ya sa waya a silent amma kar ya raba hankalin sa biyu sayyidina ali Allah ya kara masa yarda yana cewa idza kunta fi amrin fa kun fihi in kana aikata wani al'amari ka lizimci al'amarin da kake yi kar ka hada abubuwa biyu sai sai ka cewa wai taura biyu a baki ba sa taunuwa ne ko menene lallai to don haka in zai yi lazimi ya yi lazimin sa ba danna waya ba in ya gama lazimi zai danna waya je danna waya kare ringa ainihin tadakhul a cikin al'amuransa lallai wallahi alam wazifa ainihin in ya danna waya to ya sa wasa a ciki ba a son haka ya bari kare na wazifa yake ko lazimi ya kunna rediyo a gefe eh to rediyo ta yi wa yana damunsa yayi lazimin sa shi yafi lalle dai in ya gama yana azun Allah ko yana wasu azkarai to in ya sa din nan yana jin ainihin wannan abubuwan ba laifi inda yana huduri lalle ma ji Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi ko zuciya ɗaya ne da shi ba zuciya biyu ba lalle eh alwala kafin yayi sallah ya ci abinci kawai kuskure bakin sa zai inda alwalan bai karye ba eh ko naman raƙumi ya ci da an ce mutum ya ci naman raƙumi ainihin alwalansa ya kare to me ishmawi ya ce alwalansa bai kare ba saboda an ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata rana da aka ci naman raƙumi an ya da zango da aka ci naman raƙumi sai wani ainihin alwalansa ta kare sai aka ji kaman iska wari haka to sai aka rasa waye ne ko annabi sallallahu alaihi shi wanda yayi ba zai kaman a cikin jama'a ya tashi je yayi alwala kaman da kunya sai da yake cewa to duk wanda ya san ya ci naman nan ya je alwala kaga sallallahu alaihi wasallam hikima kenan to kowa ma yayi an boye shi a cikin su to da haka yasa mai shi ma yake cewa wala bi akli lamil jazuri alwala baya karewa da cin ainihin naman tsohon raƙumi da haka ko abincin mutum ya ci na lambe kare bai kusur bakin sa kawai wallahi alam dabino ko a sha ruwa kafin a yi sallah ba ko o sai a cigaba da sallah e kuskure bakin hikima in wani abu ya tsaya cikin bakin ne in zaka ringa haɗewa shi ake so ka kuskure lalle to ya bar mustahabi in kuma ya haɗe wani abu yana cikin sallan sallan ta ɓaci domin ba sallah na cin abinci eh lalle ne wannan kuma ya ta haɗewa to kamar ya ci abinci ne gare kuskure bakin ma abun ya fita wallahu alam ainihin mace ne ta sha azumi bayan watan ya wuce kuma saboda lura da ya same ta rashin lafiya bayan watan azumi ya wuce za ta rama bata samu ta rama ba rashin lafiya laulai yau da kullun ne har kuma yanzu irin da muke ciki misali azumi bai wuce saura kwana takwas ba irin yau misali to yanzu ya za a yi ta rama wannan azumin da ya wuce kuma yanzu aka mata hayo kaga ba damar ramawa bi ba ta iya yin na wannan shekaran ba ma har watan ya wuce misali to abin da za ta yi shine a tunda da har lokaci ya kure za a fara azumi ba ta iya ramawa ba to in wannan watan azumi da zai zo in ya wuce wannan bakwai din in ta tashi rama su durran da ta rama guda ɗaya sai ta ciyar da mudunnabi durran da ta rama sai ta ciyar in yau ta rama ɗaya ta kai azumin sai ta nemi ainihin mudunnabi ta ciyar ta bawa miskini mabukaci gobe ma in ta rama har guda bakwai din kuma ba lai ta yi a jere ba eh eh abin da ake ci lalle an fi yawancin kaman masara gero shinkafa da makamantansu shi za a ciyar kar mutum ya je ɗauko abun da ba cika ci ba sosai ba in son samu ma in akwai shinkafan a bayar lallai shi ma mabukacin da aka bawa yana bukatar irin wannan din amma in ba karfi za ya bada masara amma duk ran da dai ta kai wannan azumi sai ta ciyar wannan kuma wanda ba za ta yi ba misali wannan shekaran wannan wata da zai kama shi kuma rama shi za ta yi ba ciyarwa lallai lallai ko maganan da aka yi mace kaman ainihin mai juna biyu ko mai shayarwa aka ce wai za ta sha azumi kuma ta ciyar jama'a da yawa suna fahimtar cewa wai in ta sha azumin za ta ciyar ne kamar misali yau ba ta yi azumi ba kawai da yamma wai ta ciyar ba haka ake nufi ba ana nufi duran da za ta rama azumin ne fa bi mana yanzu za ta sha duran da ta rama kuma sai ta ciyar haka ake nufi duran da ta rama ta kai azumin sai ta ciyar wasu sun dauka cewa a ainihin wai in ta sha ruwa kawai ciyarwa za ta yi za ta sha kuma ta ciyar a'a za ta rama duran da ta rama sai ta ciyar wallahu alamu da haka yanzu ne ta tashi ramawa bayan azumi duran da yau na baran in za ta rama bayan wannan shekaran duran da ta rama daya sai ta ce da mudun nabi guda daya duran da ta rama in yau ta yi gobe ba ta yi ba ko jibi ta yi ta ciyar har guda bakwai ɗinta lallai eh na baran lallai eh lallai son samu ta jira eh lallai in ba ta jira ba kuma ba matsala amma dai ta rama da niyan cewa na bara ne ita ciyar in ba na bara bane kuma ba ta ciyar ba lallai wallahu alamu lallai saboda yanayi akwai tambaya? yanzu wannan azumi misali na bara akwai wanda ya sha guda biyar shi tambayan da ya yi kuma haka ne ta sha azumi guda bakwai na wancan shekaran saboda laruri ba ta rama ba ga wannan ya kewayo kuma wannan din yanzu haka ta hayu kuma ainihin kaman haihuwa jinin biki a lokacin yana kwana sittin to misali a ce na banan ma ba za ta yi ba ko kuma ya shigo inda ya shigo azumin ya kama ko da ba ta yi na bara ba to na banan za ta yi wannan watan in ta yi to daga ya wuce bayan sallah in za ta rama na bara duk ran da ta rama ɗaya sai ta ciyar wanda azumi ya kewayo ne a kan shi bai yi ba e yauwa na yanzu ba ciyarwa e lallai ba ciyarwa ya fahimta e lallai ba ciyarwa lallai wallahu alamu amma inda ya kewayo mutum bai rama ba ya ganganci ko kuma saboda laruri to in azumin ya wuce zai rama na bara sai ya ciyar wallahu alamu dai saboda yanayin lokaci akwai tambaya ne zai kuma sai an bincika lalle wallahu alamu lalle mutum ne yazo zai sallah ya zo su jira yayi kaman kasa haka sai ya hura lalle wannan ya aikata makruhi kuma ba adi ta kama shi in yayi dal sai ya sujudan ba adi sai dai yana bayan liman ne to liman ya dauke masa amma wannan hura iska da yayi a ainihin cikin kuskure kaman yayi magana ne da haka sai ya sujadan ba'di in ya idar da sallah ya sallama sai ya sujada biyu amma inda gangan yayi sallan ya baci domin kamar yayi magana ne da gangan ba a yi lallai Allah alam a shi ba za ka ciyar ba maganan ciyarwa yana a ba zai ciyar ba lallai zai yi shi ne in yayi bakance aikin alkhairi yayi in kuma ba aikin alkhairi bane aikin sharri ne kar yayi ya tuba yayi sai fari lallai wallahi alam taimake mu Allah ya jikan mu ya jikan iyayen mu ya jikan malaman mu ya saka shi nan da alkhairi fatiha da sadil fatiha الحمد لله